الجمع والتنبار والتحديد والتصديق والتدبير قبل الاستجابة عند الرسول على الكرامة wannan littafi littafi ne wanda Ahmad ibn Abdulaziz ya tsakaita shi daga littafin Sahihul Bukhari saboda haka da hadisan da suke cikin wannan littafi mai albarka hadisai ne waɗanda suke ingantattun hadisai kuma kamar yadda muka sani Sahihul Bukhari iya daga cikin littattafan da ake ce ma jawami aljami aljami almusnad sahih kenan aka ce aljami shine littafin da ya kumshi ingantattun hadisai na manzala sallallahu alaihi wasallam hadisan da suka dunkule bangaren abin da ya shahi mu'amala ibada tauhidi da wasu abubuwa na yakukuna na manzala sallallahu duka sabana aka ce sunan ya takaita hadisan da suke bayani akan hakam amma shi jami za ka ga babu ba ne daban-daban aƙida ta shiga ciki mu'amala suluk da dukkanin abubuwa a hakam duk sun shiga ciki shi ne za ka ga an wara da bada ulwahayi ka gani aka zo ɓangaren imani aka zo ɓangaren kenan tsahara aka tafi har aje kitabu tauhid kenan komi duk ya shiga ciki kun ga ɓangaren haji kenan muna ɓangaren abin da ya shahi a hakam shi yasa kenan nan bangaren hadisul ahkam ne muke ci alhali kuma gashi littafin kenan littafi ne wanda yake jami saboda haka kenan ya kunshi duk waɗannan abubuwa kamar yadda muka sani hajji ɗaya ne daga cikin arkanin islam guda biyar kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi ta aikace don saboda mutane su gani su aikata yanda sallah ce sallu kama ra'aytumuni usalli haka shi ma aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ce khudu anni manasikakum lokacin da aka farlanta haji shekara ta tara da hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam maki salasan take umarci amirul haji na farko sayyidina abubakar shekara ta goma manzala sallallahu ya shelanta huta haji al'umma ta ringa huta ta ko ina sasanni daban-daban da amsa wannan kira da Allah subhanahu wataala ce ma annabi Ibrahim alaihi salam wa'adin fil nas bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fakin amiq haka ko manzala sallallahu ya ce ayyuhan nas furida alaikum alhajj fahajju an farlanta muku haji ku nufaci ɗakin Allah mai girma saboda haka al'umma suka dinka fita ta ko ina wasu suka samu manzala sassa a hanya wasu suka same shi a arafa kai wasu ma manzala sassa yana musdalifa suka je su suka yi tsayuwa arafa suka yi gaugawa suka tare da manzala sassalam suka yi sallah tare da shi ta asuba saboda haka haka aka dinga samun kenan jama'a tawaga tawaga suna wuta duk suka taishe sa aka samu adadin da sun yi dubu ɗari wanda suka halarci hajji tare da manzalar sassana wannan hajjin ita ɗaya dai ita ake ce ma hajjatul wada ita ce dai hajjin manzalar sallallahu alaihi wasallam bayan ma kisara sai ya yi hijira zuwa madina an yi saɓani a nan sassan kafin ya yi hijira da aka turo shi annabi manzo ya yi hajji ko kuma a'a bai yi ba hajji sai wannan kenan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce amma kafin hijirar manzana sassalam wasu da cewa ana al'adun maki a nafsararsa ya hajji kamar guda biyu kenan in haka da za a tambaye ka hajji nawa manzana sassalam ya hajji daya umara nawa manzana sassai umara guda hudu a nafsararsa a nafsararsa a shekara ta shida ya huta umara umaratul hudaybiya wadda mushrikai suka hana shi ya sadu zuwa ga ɗakin Allah ya yi wannan umara ɗin ya warware ya yi aski wannan umara ɗin tun da wani mani'i ne ya hana shi ba wai su bane suka iya tahiya wani dalili ne ya hana su ita ma umara ce wadda take karɓaɓɓiya tare da cewa ba su samu sun yi tsawafi ba da sauran wannan kawai sun yi ɗauko harama sun yi aski sun kuma soke hadaya umara kaga ta ɗaya kenan a shekara ta gaba da aka yarjejeniya cewa za su bari a zo shekara ta gaba a yi umara kwana uku kawai za a yi kaga shekara ta bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo umara din wannan umratul qadiyya sai kuma a shekara ta takwas da ya fata makka ita ma ya huta ya umara ta jirana sai kuma a shekara ta goma wadda ya umara ta kirani tare da hajjin shi sallallahu alaihi wasallam babu tahmid wa tasbih wa takbir qabla al-hilal inda rukubi ala dabba baban da yake bayyana mana shar'anta yin tahmidi da tasbihi da kuma takabiri qablal ihlali kafin mutun ya bayyana nau'in hajjin da zai yi in ya zo kenan wajen miqati inda rukubi ala dabbat lokacin da ya daidaita a saman dabbashi wannan imam bukhari ya kulla tarjama a asalin littafin shi da nuni a bisa shar'anta kawo waɗannan abubuwa ke ba kabbara kaɗai ba kamar yadda waɗansu daga hanafawa suka tafi akan wannan kenan an shar'anta yin wannan inda mutum ya zo miƙati miƙati hajji yana da miƙatai guda biyu akwai miƙati wanda yake zamani akwai miƙati makani miƙatin hajji wanda yake zamani wani watanni ne zamanin da sai a shi ne ake harrama hajji a wani watanni ne watannin hajji da allah ce alhaji a shurun ma'alumat zulkada aha tun da dai kagari aiwa za a shefa wata nan gaba ko kenan ya dai koyo baya watanni uku ne tun da ce ashur kaga kuma ba shahara da aka ce ba kenan ba tsaya wato tun da kuma ka kawo zuleja kaga dai ba ke tsara gaba ba ko ba za a sayo wani ba a yi abin nan kenan baya dai za ka yi wata na baya ko a wane ne bayan zirkada shawwal shawwal yana tsayuwa watan sallah kenan ko watan sallah ranar da watan sallah ya tsaya to daga nan gurin ya halitta kai harrama haji ranan da wata ya tsaya ya halitta kai harrama haji tun daga nan kenan watan sallah yau ya tsaya ko to ya halitta kai harrama kashe gari ko abin da ya halitta kenan kai harrama daga miƙati saboda haka har zuwa watan zulhijja kenan har zuwa ma kai watan zulhijja kafin hudawa alfijir ranar arafa kafin hudawa alfijir ranar arafa duk wannan lokutan kaga lokaci ne wanda mutum zai harrama haji kenan haji yana da zamanin da ake yi umara wani watanni ne na umara yawwa kenan umara ba ta da wa'adi wanda yake na tago saboda haka kenan duk watannin da na shekara mutum yakan iya yin umara allahumma sai in lokacin haji ya matsi to kaga kenan nan gurin kuma ba za ka samu damar da za ka gudanar da wannan ba amma duka kwanakin shekara kwanaki ne wanda suke na daga sha biyu sha biyun dare a aka ba shi ba ke sau da haka ee gaskiya kenan inda wata ya tabbata shine ake magana saboda haka kenan wata wanda yake na watannin waɗannan su ne shi kuma mawaƙi su ne waɗancan wanda aka ambata waɗansu guraren da mazala sassana ya shata wanda dukkanin mai niyya haji ko umara baya halitta ya zamanto ya ƙetara wannan gurin ba tare da ya yi harama ba da haji ko umara wajibi ne in ka ne haji ko umara ka ɗauki harama ka bayyana nau'in hajjin da za ka yi daga nan to lokacin da mutum ya zo zai bayyana nau'in hajji ko umara da nau'in hajjin da zai yi kafin nan gurin kenan akwai tahmidi da takbiri da tasbihi da ake buƙatar ya zama to yayi wannan yana daga mustahabbai inda ka zo ka miƙati ma'ana bigiran da zaka dauki harramar hajjin da zaka yi yana daga abubuwan da aka shar'anta sunnoni ka yi wanka bayan ka yi wanka zaka sanya tufafi in namiji ne waɗanda zaka kwaɓe dukkanin tufafin da aka ɗinka masu zagayewa ciki sai mutum ya zama ya sa izari da rigaɗi ba zai sa hula ba ko sule sai dai takalmi wanda yake sauwaje ba zai zama ya yi rawani ba babu zancen sa firare da abubuwan da ba su halitta ba to tun daga nan gurin saboda haka sai ka ambata nau'in haji ko umara ɗin ka bayyana shi sai dai wannan bayyanawar ba wai bayyana niyya ba ce kamar yadda waɗansu daga shafi'a suka ɗauka babu wata ibada wadda in ka zo za ka ma Allah in ka gaya ma Allah ga abin da na niyyar zan yi ita dama niyya a zuciya take tun daga gida da ka taso shine niyyar ka wannan bayyana nau'in hajjin da za ka yi ba wai matsayin shi ba kamar bayyana niyya ne balle a sallah da wannan mutum ya sala mutum zai ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar qabla al-ihlal kafin ya ambata labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan ko kuma labbaik allahumma umratan wa hajjan ala rukubi inda rukubi dabba an anas radiyallahu anhu qala daga anas Allah karin ra'a gare shi yace sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya salla wa nahnu ma'ahu bil madina muna tare da shi a madina az-zuhr arba'an ya salla az-zuhr raka'a hudu sallallahu alaihi wasallam wanda zai bulaguro daga gidan kara baka fara kasar ba inda dan bulaguro ke fara kasar sai inda ya ba garin su baya kenan ya amshi sunan dan bulaguro amma za ka yi bulaguro da gidan kar za a yi sallah raka hudu za ka yi inda za ka yi wannan daga zarar inda kuka je sabka lahiya ka ba da magaran baya gine-gine dai nauna an kare daga nan sunan ka kuma wata ki saboda haka daga nan sai ka fara kasaru shi yasa ma'u bil madinatu zuhuran arba'in wal asar bi zulhulayfa rak'atayn lokacin da suka zo zulhulayfa a lokacin kuma sallar la'asar nan kuma kasar saboda sun baro madina sai suka sallaci rak'o'i guda biyu zulhulayfa shine miqati bigire wanda mutanen madina suke dauka harama amma shi miqati na dauka harama ba cikin harami yake ba shi yana daga hillu wajen harami shi wajen harami ne kaga mai aiki haji kenan ya hada wajen harami da kuma cikin harami kaga miqati inda ya niyya din shi wajen harami ne hillu ne saboda haka daga nan zai dauka wal asara bi zulhulayfa rak'atayn sai sallaci raka'a biyu la'asar raka'a biyu a zulhulayfa thumma bata biha sai kuma ya kwana a zulhulayfa din kaga suna iya yin gaba amma nan sassan saboda tausasawa abu na farko na biyu kuma mutane in ya jinkirta a nan gurin kaga ragowar mutane za su zama to sun tarar da shi sai kuma a rubunduma hatta asbaha har ya zaman to gari ya waye sun maraki ba sai kuma ya hau tago shi a tastawa bihi alal baida har sai da ta daidaita da shi a tudu hamidallah sai gode ma Allah wa sabbaha ya tasbihi wa kabbara ya kabbara sun mahalla bi hajjin wa umrati za mu ga wasu hadisan suna bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hajjin shi da umra bayan da sallar la'asar wasu hadisan kuma suna nuna cewa lokacin da istawa alal baida wasu kuma suna bayyana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gurin masallaci to duka kowanne sun ji kenan annabi sallallahu alaihi lokacin da ya gama sallah wasu adadin sun ji wasu kuma ba su zo ba he lokacin da ya daidaita a sama wasu he lokacin da ya zo bai da shine kowanne sai ce kenan ya faɗo abin da ya zama to ya ji saboda tun lokacin da kuma kai harrama da haji to ana buƙatar ya zama to kana yin talbiya ba za ka kauce daga yin talbiya kin nan ba har zuwa lokacin kiwa shine karshen kenan lokacinka ana buƙatar ya zamanto kenan mutum sai dai in ka shagaltu da wani abu kamar tawafi to zai zamanto an samu ragewar wannan ko kuma lokacin da kake addu'a amma duk lokacin da kai harrama da haji saman tudu gangare an haɗu da ayari ka ji wani yana yi ka waiwaya baya duk ana so ya zamanto mutum ya dinga jaddada kenan talbiya yawaitawa zuwa wal asar bi zulule fara kuma ba ya tasu ba ثم ركبها تستوت على البيدة حمد الله وصبا وكبر ثم هل بحج وعمرة سيتي لبيك اللهم حجا وعمرة shine kenan wanda yake mai kirani an ce nau'i'ikan hajji kala uku ne guda uku ne aka ce na hajji da wane da wane ɗan tabbatu'i akwai ifradi akwai kirani kenan wannan nau'ika guda uku hallabi hajjin wa muratin sai ya nufa sai ya bayyana haji da kuma abin da yake umara wahallan nasu bihima mutane ma duka sai suka yi bayyana abin da annabi sallallahu alaihi zama ya bayyana falamma qadimna lokacin da muka zo amara nasa fa hallu sai umarci mutane sai suka zamanto sun warware hatta kana yawm tarwiya ma'ana sun warware wancan hajjin su zuwa umara kenan hatta kana yawm tarwiya amara nasa fa hallu sai umarci mutane sai suka warware kiraninsu hatta kana yau mataruya har tseren takwas ga wata a hallu bil hajji sai kuma suka bayyanar da hajji ala wani harar nabi sassan ba da nasu biye da yi kiyama annabi sassan sai soke waɗansu saguwanni da hannun shi a tsaye kuma an an an ɗaure kawas an tankwar kawas wadda take ta hagu a tsaye saboda shine zai yi saukin sokewa kenan bilma wa zabaha rasulullah bil madina kabashe ni amna haini a madina kuma aka yanka ma manzalar sassallayya kenan da iyalin shi da kuma wanda ba su yi ba na al'umman shi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na Anas bin Malik yana bayyana yanda manzalar sassan lokacin da ya fita daga Madina ya ce mu wata tare Annabi sallallahu alaihi sallaci rak'o'i guda biyu a Zulhulefa sallaci kasar rak'o'i guda biyu sai kuma ya kwana a Zulhulefa hatta asuba har ya zamanto gari yawa ya sallaci azhur sai sa aka zo mai da taguwar shi salarsa sai mata alama kaga nan sassan tunda ya koro taguwar shi wannan sai lazumta ne zai kira ne dukkanin mutumin da ya je aiki haji sai ya tahi kuma da hadaye shi to in dai ya kora hadaye shi da ita ya tafi a nan gurin kenan abin da zai kira ni wanda kuma ya zama to bai kora ba shi kuma ta masu izi shi yasa kaga yan kaɗan ne suka koro hadaya sai kuma adadin duk sahabbai ba su koro hadaya ba sai zaman to kenan su kuma ta masu izi kai annabsa sai mata alama sai kuma ya hauta goshi har ta daidaitar shi a baida kenan guri wanda yake madaukaki sai tahmidi ya kabbara sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya bayyana hajjal umara kenan ya gwame tsakanin haji da umara ya gwame tsakanin haji da umara wannan shi ake ce ma kirani su ma mutanen da suke tare da shi suka yi koyi da manzo Allah sallallahu saboda kenan shine asali dama ce khudu anni mana suka ku hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar daga Jabir bin Abdullah shi kuma yace Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabu bil hajj annabi sallallahu da sahabbai sun bayyana da hajji shi yasa aka ce to mai kirani zai bayyana hajjan umratan ko kuma a zai bayyana guda daga ciki wa fihi ma an ibn umar annahu sallallahu alaihi wasallam bil hajji wahdahu shi kuma yace annabi sallallahu alaihi ya bayyana hajji wahdahu hajji ita kare sai daga baya shigar da umara wannan mutum zai iya kenan ka bayyana niyyar hajji sai kuma daga baya ka shigar da abin da yake umara kenan a kirani lafazin muslim yace halla bil hajji mufradan bukhari da muslim daga ibnu umar shi kuma yace annahu kana mutamatti'an haka bukhari da muslim sun fitar daga aisha tace tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil umrati ila al hajji wa tamatta'a an-nasu ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu ya ji dadin yin umara da hajji a bulaguro daya mutane ma suka zamanto duk sahabbai sun yi wannan imam an-nawawi Allah ya kai da rahama a cikin littafin shi al-majmu' sharhul muhazzab yace abin da yake as-sawabu alladina ataqidu daidai kin da muke kudurtawa annahu sallallahu alaihi harama awwalan bil hajji mufradan da harko hajji ya bayyana ita kadai thumma dakhala alaihi al-umra sai kuma shigar da umra ci hajji fasara qarina sai ce to wanda ya rawaito annahu mufridan yayi ifradi hum al-aktharuna sune mafiya yawa itamadu awwalan ihram abinda suka dogara farkon bayyana wa shi wa man rawa annahu qarinan wanda kuma ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam kirani ta da akhirin su kuma abin da suka kalla da ya shigar da umara a ciki wanda ya rawaito kuma mutamatti'an shi kuma sun nufaci tamattu'i lughawi da wanda ya kirani da wanda ya ifradi kenan a lugha ana ce musu da yare na magabata ma ana ce mai mai tamattu'i saboda Allah kaga cikin Qur'ani yace faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadith kaga mai kirani yayi umara da haji a bulaguro daya mai tamattu'i yayi umara da haji a bulaguro daya sai dai bambanci da aka samu wance wanda yake mai tamattu'i yayi umara sai ya zamanto ya warware ya shiga shirgin shi sai ranar takwas ga wata ya kuma kenan shiga harami kenan wannan shine saboda aluga abinda ake cewa at-tamattu shine al-intifa'u wat-talaffu kenan ya amfana da ibada guda biyu a bulaguro daya kaga maimakon ka je kai haji ka je kai umara hallau ka ƙara bulaguro ka je kai haji yanzu sai a bulaguro daya kai haji da umara ai kaga ka mori hutun wannan rashin yin bulaguro biyu ka mori wannan wannan ko kuma tamattu in ma kaga ka mori zaman ka tare da ni rashin kenan harami ka shiga sha'aninka Hafiz ibn Hajar yace wa hadha huwa al-mu'tamad fi al-jam'i bayna mukhtalaf ar-riwayat wannan shine madogara hada tsakankanin ruwayoyin kenan ka ji wani yace annabi sasa yayi ifradi wani kuma yace annabi sasa yayi tabattu wani yace yayi kirani kenan wanda yace ifradi kallon farko abin da ya bayyana sai kuma shigar da umara kin da ka gani kaga yanzu wanda yace kirani shi kuma saboda mihaji da umara yi a tare kuma ba tare da ya warware ba wanda kuma yace tamattu'i to yana nufin abulaguran da ya haji da umara shine ana ce falamma qarimna makka amara rasulullah sallallahu nasa sai umarci mutane wanda suke tare da shi waɗanda mi lam yasqul hadaya basu koro hadaya ba sai umarce su fahallu sai suka warware daga ihramin su annabi sallallahu ya umarce su kenan da warwarewa zuwa ga wannan saboda kenan da warwarewa saboda suna kirani sai umarce su da cewa kawai si umara ita kadai si umara ita kadai malamai suka ce abin da ya sa mu zo sara sai hakan yau marje su da warwarewa si umara kadai ma'ana su yi tamattu'i saboda mutanen zamanin jahiliya suna kyamatar yin umara a ashhurul hajji suna ga yin umara a ashhurul hajji abu ne wanda yake abin ki kamar yadda zamu tarra babu din a gaba yace hatta kana yawmu tarwiya har sai ranar tarwiya ranar tarwiya ita ce ranar takwas ga watan zulhijja ita ake ce ma ranar tarwiya wadda alhazai suke tahiya mina sai ya zamanto an ɗauko kenan niyya daga nan gurin kenan shi ake ce ma an kira shi da tarwiya malamai suka ce saboda sukan kosar da dabbobinsu da ruwa sannan kuma su ɗebo guzurin ruwansu don saboda tahiya arafa saboda tahiya arafa a hannu bil hajji sai suka zamanto kenan sun bayyana hajji anas ya ce wani harar nabi sallallahu alaihi wasallam manzana sassan sai soke bi makka a makka kenan a badanatin wasu kenan taguwanni wanda suke nashi sannan kuma kiyaman halin kasancewarsu a tsaye ne annabi sallallahu sai zamanto ya soke su sannan kuma sai zamanto a madina an yanka mishi raguna guda biyu amla haini aka ce amla haini sune farare wanda suke tare da kenan baki a cikinsu wannan hadisi ne wanda imam al-bukhari ya fitar da shi gurare daban-daban haji jihad abu daud ya fitar da wani bangare wanda yake nashi babu hilal mustaqbil al-qibla sai kuma yin ya bayyana da hajjin da mutum zai ko umara mustaqbil al-qibla mustahabbi ne wanda zai zamanto yayi harrama haji ko umara mustahabbi ne ya zamanto ya fuskanci al-qibla a lokacin da zai amsa wannan kira din saboda annabi ibrahim alayhi salam kaga ya je wajen Ka'aba sai ya shelanta wannan kiran da Allah subhanahu wataala umarce shi to kai ma da zaka amsa sai ka kalli wajen da Annabi Ibrahim alayhi salam yayi kira din saboda haka kenan daga miqatin ko a wanne waje kake zaka fuskanci inda Ka'aba take a lokacin sai zaman to kai wannan tarbiya an ce ana bukatar musabi ne ayuwa sunna ne yin wanka sannan kuma mutun ya sanya fararen kaya zai sa izari da abin da yake rida'i sannan kuma sai ya yi sallah raka'a biyu imma zai yi niyyar nan bayan ida sallar farilla ba bukatar sai ya sake wasu na filfili ko kuma a ba bayan sallar farilla bane ba to kuma in ba bayan sallar farilla bane ba ma an so ya zamanto ya sallaci kenan nafila kafin yin wannan harama din na'am eh mai tamattu shine wanda in yayi umara kaga ai mai tamattu'i kaddara misali a ce bi ga shawwal ɗaya ga shawwal ya je shi ko da ya je shi kawai in yayi umara shi kawai shi kenan zai warware yanda ba bai da wani damuwa wancan an bargo kin na rashin sa turare da wasu abubuwan da aka hana shi mahzurat duka zai shiga shirgin shi yanzu shi da ya dawo harama ya dawo sai kuma abin nan ranar takwas ga wata ranar tarwiya sabanin mai kirani to kaga in dogon bulaguro ne gare ka kaga ai abin da yayi a haƙƙinka kai ta mutu dogon bulaguro ne kaga yayi masu bi saboda wancan zaman naka a ciki an tantauna ce kuma kowanne ya halitta sai dai kawai abin da aka tantauna wanne ne wanda yake afdal mafi yawa sirrin ja da tamattu'i shine fiyayye duka a ciki saboda kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai da yin tamattu'i sannan kuma ya ce la yusa qabaltu min amri mastadbartu lama suqtil hadiya he dai wanda ya riga ya koro hadiya to shi kuma kenan sai zamanto yayi kirani amma ba koro hadiya ba to abin da yake kenan mutum ya zamanto yayi yayi tamattu shine abin da yake kenan hakkin shi sannan kuma mutum zai iya yayi niyyar kirani kuma sai ya sauya ya koma tamattu kawai yayi umara kadai ya yi umara kadai shi ke ne kamar ya yi ne ifiradi zai iya mai da tamattubi da ya yi umara kawai ya yi abin da ke shi duka kamar yadda sahabbai din kaga sai umarce su su warware wancan niyyar hajjin su yi umara kadai karan farko annabi sai ya gaya musu ababan kamar shawara daga baya kuma da aka zo annabi sallallahu sai ya musu umarni wanda yake na wajibi sallallahu alaihi wasallam umara a wannan baya halitta sau da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ba su an ba sahabbai suna yi wasu suna fakiya da wacce umara ta aisha radiyallahu ta'ala anha wadda annabi sallallahu alaihi wasallam umarta ita kuma kaga ta gaya ma annabi sassan damuwa ta ce duka waɗancan mata ga abin da suke sai annabi sallallahu alaihi wasallam umarce ta ta tayyiban li qalbi ka gani saboda haka shi yasa kaga ba wanda ya kai sabon manzala sassan wannan kuma shi ma abdurrahman radiyallahu ta'ala anhu da ya raka ta kaga da ai shi ma su yi umara ka gani to amma duk ba a samu ba wannan ana zanmu ne zaka ga wani zai ce yayi umara wani ma ce na ma babana da mamata na ma ma din ragon mutane na yi ta umara ta kawai na samu dama na yi ta abin da gida ai bai babu rugancewar ai kawai ta masu ne e yanzu ai kaga sai dai ka zo da abin ka hannunka amma ai kai da ka zuba kamar mahaɗa ce a kai ka gani eh ai kaga haka nan ne su ma sababbin su kai baka saya ba ko ka ba da ai ba tare da kai ba take ba da yakin taka na yawwa to kaga a su wannan ba ruwan su ai da wannan eh ba ai ba a ciki ba su karba go yawwa عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبي من ذو الحليفة ابن عمر الله قال الراغريش أنه كان يلبي من ذو الحليفة يا كسنشي ينا تلبية yakan bayyana hajjin shi min zulhulefa daga zulhulefa lokacin da ya hau tago shi kenan kuma baya yankewa wannan talbiya fa idza balagha harama a lokacin da ya isa harami amsaka in zai fara tsawafi amsaka sai kame amsaka na bai lazumta cewa kwata-kwata sai tsira duk ga baki da wani allah shagalto ce da tsawafi da wani nau'in ibade sai ya bayu zuwa ga ragewa hatta iza ja zatuwan har sai lokacin da ya zo bigiran da ake ce ma hutuwa ba ta bi sai kwana hatta yi su bi sai gari yawa bai za sallar gada in ya sallaci asuba ya tasara sai wanka wa zama annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala sarika kuma yana riya cewa manzala sallallahu ya kasance na aikata haka haka ibnu kuzaima ya fitar daga ata shi ma ce kana ibn umar ya da'u talbiya idza dakala al-harama wa yaraji'uha ba'da ma yaqdi tawafu bayna safa wal marwa bayan ida tawafi kuma sai ya dawo zuwa ga yin ta kenan sai dawo zuwa ga yin wannan kenan kamar yadda ya zo a sayyayin hadisin ya huce a baya ma anan daga fadl ibn al-abbas kaga yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina bayan abin hawa manzo da sassa min jam'in ila minan tun daga jam'in tun daga muzdalifa ila minan an ce manzo da sallallahu ya goyo fadl daga muzdalifa zuwa kenan zuwa zuwa mina walai yanzali labbi bai gushe baina talbiya hatta rama jamaratul aqaba har sai da ya shiwa kaga wannan ya nuna babu yankewa daga yin talbiya har zuwa kenan wannan haka kuma ibn abbas shi ma ya ce manzalarsa sai yulabbi ya ce yulabbi mutamir hatta ya saliman hajar saboda haka za ka ci gaba da yin wannan hatta ya subi a sai lokacin asuba fai za sallar gada in ya sallaci asuba ya ta sala sai ya wanka wannan wanka na shiga makka wanka ne wanda adadin tahiyar da suka yi in ka ɗauki adadin tahiyar ɗin daga wancan tsakanin kafin a zo nan kwana nawa manzana sansalan ne yanzu kuma inda mutum zai tashi kaga wannan kwanakin da aka kwashe a hanya ana yin su to gabaki daya a yan awanni ne kawai bai huce ba awa hudu shikenan a jirgi ga kuma sanyi babu wani kura da wasu abubuwan da za su zamanto sun shagaltar da shi sannan yari ya cewa manzana sansalan yakan kwana a nan sannan kuma yakan yin sallah sannan kuma yakan yin wanka sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma ya nuna mana sunancin kenan istiqbalul qibla lokacin da mutum zai zamanto yayi harama babu talbiya idan hadara fil wadi shi kuma wannan babu zai bayyana mana hukuncin yin talbiya idan hadara fil wadi a lokacin da in hadara fil wadi lokacin da mutum ya zamanto ya gangara kenan a wani kwari duk lokacin da mutum zai hau tudu ko kuma ya gangara to ana son ya zamanto ya yawaita talbi an ce duk lokacin da zaka shiga wani yanayi wani hali to ana son sabantawa kamar gamuwa da ayari juyawa hawa tudu gangarawa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu amma musa fa ka'anni anzur ilayhi idan hadara fil wadi yulabbi daga ibn abbas Allah ƙara yarda a gare shi Allah ƙara yarda a gare su qala yace qala rasulullah sallallahu amma musa alaihi salam amma annabi Musa aminci Allah ya tabbata gare shi fa ka anni anzur ilayhi kamar gashi ganin ido na kamar gashi a ido na ina ganin idan hadara fil wadi a lokacin da ya gangara a wani kwazazzabe yuladdi yakan yin talbiya fil wadi aka ce wannan wadi shine wadil azraq wadil azraq wani kenan bigire ne ka anni anzur ilayhi alfazi na muslim ka anni anzur ila musa habitan min athaniya wadi al isbu'ahu fi uzne maran biha bi hadal wadi yana mai huciya wala huju arun ila allah ta'ala bit talbiya yana kai fuka zuwa ga Allah yana daga murya bitalbiya tare da amsa wa cewa labbaika Allahumma labbaika wannan ya nuna mana kenan yanda annabawan Allah ko manzannin Allah suka zamanto sukan yin talbiya lokacin hawa ko kuma sabka a wani bigiri kuma yakan karfafa a lokacin gangarawa ko kuma lokaci wanda yake na hawa wannan wani Allah manzo sassan malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya nuna mushi ru'ya manamiya irin wahayi da ake nuna mushi da mawarki kaga mawarki annaba kuma wahayi ne Allah ya nuna mushi annabi Musa alayhi salam shine sai yake ga musu ya kamar ga annabi Musa ganin ido na yana kenan tarbiya sabanin waɗanda suka ce ai annabawa suna rayuwar da suka zawa duniya su zamanto sun yi ibada sun halarci abubuwa wanda suke na ibada to kaga wannan ko da an samu ibadar annabawa kama nan sassan da ya bada labarin kenan annabi Musa alaihissalam yana sallah to kaga wata ibada ce wadda su din suke son su yi da ba ta shar'anta musu bace ba sannan kuma ba wai dawowa bace ba suke duniya a rayuwarsu ce waccan dai barzakhiyya a rayuwarsu ce barzakhiyya kamar da yan aljanna su ma kenan za su dinga tasbihi da wasu ababe saboda haka ba wai rayuwa bace ta a dawo duniya ko kuma fakuwa kamar yanda gulatu sufiya kenan suke riya wannan wannan an nuna ma manzara ta hanyar wahayi mawarkin annabawa kuma wahayi ne sai kuma nan sa sai ke ba su labari kuma kaga annabi Musa alaihi salam yana daga zuriya ne ta annabi Ibrahim alaihi salam wanda annabi Ibrahim alaihi salam kuma Allah ya umarce shi azzin fil nas bil hajji atukar jalan wa la kulli dhalim yabina min kulli fajr kaga duk waɗannan annabawa suna zuwa su ziyarci su nufaci ɗaki Allah subhanahu wata'ala da ibada shi ne aka nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan a mawarki sai ke ce musu kamar gashi a ganin idona sannan wannan ya nuna kenan irin yadda suke aikata ibada su ma a tsari dai wancan na addinin annabi ibrahim alaihi salam addinin annabi ibrahim alaihi salam sannan aikin hajji wata ibada ce wadda take da daddiya wadda tana daga bakaya na addinin annabi ibrahim sai dai abinda suka zamanto sun canza su ƙureshawa kamar irin yin tawafi ba tuwahi da sauran dai ƙaurace ma guraren da suke masha'ir wanda suke wajen harami kamar al'ukufi bi arafa su kenan duk wani gurin da za a je wanda yake wajen harami ne to suna cewa su asalin zuri annabi isma'il su ba su da bukatar sai sun hoto sun je sun yi wannan shi yasa ba su alƙufi bi arab suna cewa wannan na yan wajen harami ne amma su yan gidan harami yan cikin gida to su ba su fita su je su aikata wani abu wanda yake na daban shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi kaga an ganshi tun a kafin yin hijira ma nan sai na alƙufu bi araba saboda shi yana kan kenan wancan turba na dina na iran tun ma kafin a aiko shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda akwai kuma wasu tsiraru wanda suke kenan kan wannan kaga ya nuna mana wancan jama'a ta mushrikan qurayshawa ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su ba wai ba su da addini ba baki ɗaya sun watsar da komai kaga akwai wasu abubuwan da suke suna yin hajji suna sadaka suna umara kaga tunda har ma suna ga ba za a je ba a wata daga watannin hajji a yi umara suna ga abu ne mai muni wannan kenan duk suna aikata waɗannan abubuwa ne sai dai kawai abin sun gama shi da shirka hajjinsu sun cakuɗa ta tare da shirka kuma haka za ka ga badal islamu gariban wa sai'udu gariban kama bada fatu balil guraba kaga mai hajji ne jaddada tauhidi ne yake amma har yau kuma za ka ga da ko waɗanda za su je su su dinga waɗansu abubuwa wanda suke na shirkiya akwai ma waɗanda za ka ga sun yi rubutu akan manasikul hajji amma kuma a ciki suna ambata abubuwa na shirka kamar zuwa wasu rubbara rubbare mazara mazar da aje ana roƙo ana kaza kaga gashi dai littafi ne wanda yake karantar da haji amma za su san ka je kabarin wane ka tsaya ka nemi madadi ka roƙi kaza kai kaza akwai kwarara a wannan gurin zaka samu baiwa in ka je kaga haji dai tsantsanta tauhidi ne kuma ya rubuta littafin da su ne koyi haƙƙi kuma ci gashi yana umarni da aikata abin da yake shirka Allah kare mai tabbatar da mu akan tafarki babu babu man ahalla fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ka hilalin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu zai bayyana mana hukuncin wanda ya zamanto ya yi harrama da hajji a zamanin maki yana raye irin harrama da manzala sassai mutum ya zo miƙafi ya ce labbaik Allahumma hajjan kama kama a hallar nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufa ta labbaik Allahumma kama a hallar nabi sallallahu alaihi wasallam in annabi sallallahu alaihi wasallam na raye shi yasa ce fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan yau in ka zo ba za ka ce ba kama hallar nabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ka san kirani yayi kenan za ka bayyana wannan nau'i ɗin. Ana bi Musa radiyallahu ta'ala anhu qala ba sanin nabi sassa ila qaumi bil yaman wajituhu bil basaha fa qala bima ahlalta qultu ahlaltu ka hilal an nabi sassa qala hal ma aka min hadin qultu la fa amarani fa tuftu bil bayt wa bis safa wal marwa thumma amarani fa ahlaltu fa ataytu imra'atan min qaumi فمشط فمشطتني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله تعالى عنه فقال إنا أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله وإنا أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يهل حتى نهر الحديع دقى أبو موسى عبد الله بن قيس على قار الراغريش قال يتبعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن من قال سياتورا نزوها متانينا باليمن سوني كينان قبيلة أشعريون وندسكي سنة قبيلون يمن al'arab wanda suke al'ariba al'arab al'ariba saboda haka ya tura ni zuwa yaman wannan za mu koyi kenan karantarwar mutum ga jama'a shi ko kuma tura mutum zuwa garinsu ya zamanto ya karantar da 'yan garin matsalan a ce bahulla ce ne a tura shi cikin fulani babarbare ne a tura shi bahaushe ne a tura shi kaga maimakin ka turo wanda bai jin hausarsu ba su jin hausar shi kaga ba a samun sakin jiki da wannan inda balarabe zai zo misali yana karantar wai kaga zaga inda za a ce ma bature ne zai zo shi za su ce ma bai hude ne ya zo da ya bata ya za a yi kaza amma kaga wanda yake dan jikinsu shi yasa kaga wanda suke annabawa Allah subhanahu wataala sai ce wa illa madyan akhahum shu'aiba wa ila adin akhahum huda wa ila thamud akhahum salih ka gani haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace qul ma qul ma sa'altukum min ajrin illa al-mawaddata fil qurba ka gani babu wata kabila face annabi sallallahu alaihi yana da kusanci da su Allah kuma yace anzur ashiratakal aqrabina kenan wannan yana da muhimmanci maimakin kana jira sai wani ne zai zo kira ɗan gidanku ya kira ɗan garinku ya kira kabilanku kai kuma aikin mi kake kai da'iya ne kana karantarwa kai ne a haƙƙu ka karantar da danginka da ƴan uwanka da jama'arka ka nuna musu gaskiyar da kake kai dan saboda Allah ya haɗa ku a aljanna duka baki daya amma ka yarda wannan abin alkhairi ne sai kuma ka kyale mutanen ka kaga ka ci amana a ka'ida alherin da kai imani da shi kai wannan kar ka zama malami ne kai ka baro ƙauyen ku ka zo gari kana caki ka zo gari kana ta caki amma a ƙauyen ka je sadaka uku da wani wannan duk da kai ake kana tsoron kana cewa to ai dole a lallaba uwaye da kakanni kaga dukkanin annabawa da suka zo babu wanda daga sama aka sako shi shi kadai kowa yana da dangin shi da ƴan uwan shi da jama'a su karka ce to ni yanzu in nayi haka ƴan gidanmu ko uwaye na ko kaza zan fuskanci kalubale shin dama gaskiya an taba tsayuwa kan ta ba fuskanci kalubale ba wannan sunna ce tunda Allah ya ware turu annabawa babu wani manzo da ya taba zawwa ya zo ma al'umman shi suka karba 100 bisa 100 hannu biyu dole sai ya fuskanci wannan kalubale din shi yasa warka ya ce lam ya ta rajulun qattun bi misal ma ki tabi illa udiya aw uziya babu wanda ya taba zuwa qattun saboda ya karanta littattafan waɗanda suka gabata ka gani kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahiran aw majnun atawasaw bi banum qawmun tabu kuma kaga dai manzo Allah sallallahu yana bayyana Abu Lahab ce tabban laka kaga ya gaya mishi wannan kuma suka kawo wannan kaunar ta zama kiyayya to kaga ba za ka fake ba da wannan ka ce wai kai ba za ka kira 'yan gidanku ba ba za ka bayyana a garinku ba ba za ka bayyana a unguwarku ba ka ga mutum gemu ma ba iya ashi sunan ma ƙaramin dai abin da me matsalan ka ashi gemu me matsalan dan ka ɗage tuwa ka aka ce ya sabka ƙasa a wuta yake ma'ana za kona ka kabirar zunubi ce aka ce kar ya wuce idan sau yanzu ka kwammace a kona ka a kona gurin saboda kar yan uwanka su ce maka kaza ko kuma dangin ka su maka abin nan mutum ya faɗi gaskiya yana ganin ana shirka sai ja baki ya kyale yana gani za a ɗauko shirka a yi aikata a gidansu a bashi ma a ce sai ya saka ya sheki ba zai ce musu ba wannan abin wa shirka ne yana gani yana da awar sunna zai bar ma'ayi shi ta je gurin yancin kare ta je kaza ta yi kaza ba zai ce ba wannan abin bashi da kyau kenan ba zai da'awa ba a gida yan uwan shi kaza zai bar su sai ka ga mutum shi gashi sunna ɗari bisa ɗari kuma sai ka kanwa shi mutabarrija me aikin wace irin sunna ce kannun wasu zaka je ka karantar kamar kanwa ka mutabarrija ka gani kaga wannan kuskure labudda ka fara da gida sannan kuma ka je ka zuwa suna da wani haƙƙi da gare na abin nan hakan Allah ya taimake ka kai ka zo gari ka gane addini yan ƙauyen ku dangin ku jama'a ku ka ɗauko ɗiyan su ka sa su yi karatu su je su karantar da su su zo ka fahimtar da su je su karantar da su ko a samu wani wanda sun yarda da shi a tura ce je karantar da su addini sai ga ga mutum ya samu ladan su ba sani nabi sassa ila kawai bi da no sun da samun kasi da bukari kuma kudi da bukacin rigima suka ci ko ba ya ba su ba ka gani suka ce suka ce aure da karamin su wani amma da akwai don wasu gurbari mutu su kudi ko ya sun ya wasu gurbari wallahi yin gurbari kudi ka gani haka ne ɗabi'a ce ɗabi'a ce shi yasa Allah yake tura ma a manzo sai a tura shi zuwa ga kenan jama'a shi yafi saukin su karba wajitu wa bil bataha fa qala bima ahlalta kuma kaga shagaltuwa da abubuwa na da'awa ba ya hana mutum kuma je sabke faralin shi karka ce kai ka shagaltu da da'awa da kiran mutane kuma kai ka dakatar da ibada a mafi alkhairi wanda zai hada tsakanin da'awa da kuma ibada kana samun yawa daga yan uwa du'a su muna da rauni sai ka samu cewa mutum zai yi kiran mutane a yi sadaka shi kuma yana da ruwa sai dinga kiran mutane sallar nafila shi ko bayi azumin nafila da falala ba a samun shi yana yi kaza da falala ba a samun shi a tabkiri bil ili sai ka ganshi shekara biyar raka'a ɗaya yake samu kulle yana zuwa musu kuma shi yana cewa a je ili da wuri akwai falala ka gani to kaga kamar kana tura mutane ne aljanna kana ta tura su kai kuma ka ja da baya kaga kuskure ne kuma yayi albarka a samu kana kira ga abin kuma kana zamantawa kana aikata bima an ta qultu bima bima qultu ahlantu ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ma na harrama kamar yadda manzo Allah ya harrama saboda kaga su kenan daga can Yaman sun taso tana annabi sallallahu alaihi sun ji labari tana annabi sallallahu alaihi ya tafi to yanzu su suna daga waɗanda kenan suka tarar da manzo Allah sallallahu alaihi ba su ji ba da mi akai amma dai sun san fiyayyen karantawa ta manzo amma da wanne manzo sai ya harrama ba sun jahilci ba cewa ba su san ba nusar ɗin su sha ba sanin su cewa akwai tamattuyi akwai irani akwai ifradi wannan yasa sai suka ce to kawai wanda annabi sar sai saboda ai kaga a shekara ta tara an tura sayyidina bakar ya je ya amirul hajji kenan sanannen abu ne wajen su nau'ika aiki hajji uku ne to amma wanne ne za su sai suka ga bari su yi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya ya harrama da shi qala hal ma haka min hadin yace ko ka koro hadiya qultu la yace a a babu hadiya tare da ni ba mara ne fatsuftu bilbai to yanzu tun da bai da hadaya wanne ne ya yi a haƙe shi tamattu wa bis safa wal marwa ya je fatsuftu bilbai wa bis safa wal marwa na kuma yi kenan sa yi tsakanin safa da marwa kaga shi zagaye ɗaki Allah ya kasu gida uku ko dai wanda yake na sunna ko wanda yake na wajibi ko kuma wanda yake rukuni daga rukunin nika kaga lokacin da mutum yana zauwa yana tunkara harami wannan dawafi da zai dawafin wannan na ziyara da yazo kaga wannan sunna ne zai fara da shi wanda mutum zai zamanto yayi shi na abin nan shi kuma kenan na wajibi ne wancan na umara shi sai kuma wanda zai kenan na ifada na wancan na wada'i aku na bankwana wanda ake san karshen marabinka da ɗakin Allah ya zamanto kenan dawafi matsalan da ka'ida kawsu ake daga nan daga tsawafi sai hilin jirgi to kaga wannan wajibi ne shi yasa ɗan mace al'ada ta zo mata hakinta shikenan ya sabu kakan da ba sai ta yi ba wanda kuma mutum zai yi a ranar goma ga wata tsawaful ifada shi kuma wannan rukuni ne shine wanda kaga ya tsare kenan Aisha dole kuma shi rukuni ne daga arkanin wanda suke na hajji labudda kenan ya zama mai hajji yayi shi in baka yi ba kenan baka da hajji annabi sallallahu sai umarce shi da yin umara thumma amarani fa halaltu sai umarne ne yace shikenan ka warware ka shiga shirkin ka fataitu imra'atan min qaumi sai na je gurin wata imra'ata min qaumi wata mata daga mutane na wannan matar shi ce wa mashaqqatni ta gyara mun gashin kaina aw ghasalat ra'asi ko kuma kenan imra'atan wata mata daga matan shi min qaumi daga cikin wadda take kenan yan kabilar su yan kabila kenan ta Banu Qais shi yasa ma sai bayyana ta a wani wannan din kenan ce min qaisin kenan saboda haka kenan min qais ruwaya ta musa yace kuma a sai tumra'atan min qais fa fallat ra'si sai ta gyara gashin kaina saboda haka yace kenan fa mashatatni ta gyara min gashin kai saboda kaga suna da wadata ta gashi kuma tun lokacin da ya harama ya kamo hanyar bulaguro kaga dole kenan akwai buƙatar samun gyara gashin kai saboda wancan kenan harama da zai ƙara yi aw ghasalat ra'si ko ta wanke mun gashi na fa kadima umar radiyallahu ta'ala anhu sai sayyidina umar kuma ya zo shi kenan wannan yana zancen kenan daga baya zamanin khalifancin sayyidina umar fa qala yace inna fuz bi kitabillahi ya hauka mun yi riko da qur'ani fa inna huwa amru bit tamami qur'ani da yana umarni wa atimul hajj wal umrata lillah qala ta'ala wa atimul hajj wal umrata lillah wa inna fuz bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam in kuma mun yi riko da abin da annabi sai aikata fa inna wala mai illa ta na haral hadiya to shi kuma kirani ya zaman to yayi kirani ya zaman to yayi wannan kaga wani ijtihadi ne daga shi sai da na'uwar Allah ƙara yarda a gare shi arwaya ta musulmi yace sai na zo wajen wata mata daga mata na da kabila ta Qais ta gyara kaina yace sun halaltu bil haji sai kuma na yi niyyar haji fa kuntu afti bihin nas da shi nake ba mutane fatawayin tamattu'i hatta kana fi khilafi umar ina ba duk wanda ya tambaye ni sai in bashi fatawar yin tamattu ishe sai zamanin khalifancin sayyidina umar fa qala lahu rajul sai wani mutum ya ce ma abu musa ya aba musa aw ya abdullahi ibn qais ruwaidi ka ba'd futiyak yace ka bi dai sannu sannu bangaren wa fatawoyin nan da kake badawa fa innaka la tadri ma adat amirul mu'minin nafsaki barat baka san ba abinda amirul mu'minin ya zamanto ya bada fatawa da shi bayan kenan bayan ka saboda haka baka san ba abin da ake tahiya akai kenan ka takaita bangaren wannan fa kare yace ayyuhan nas ya go mutane man kunna aftainahu futiya duk wanda a baya mun bashi fatawa fare ta lalle ya ya bi sabu fa inna amiral mu'minina qadimun alaikum amiral mu'minina zai zo shi saboda haka fata mu bihi ku yi koyi da maganar da ya gaya muku ita ce kenan magana kaga in a ce ga amirul hajji ma kai kuma sai ka bada wata fatawa ta daban kira abin da wancan suke kai shi ne wannan yana nuna kaga duk inda ya zamanto da akwai wani abin da aka haɗu a kai duka baki ɗaya matsar ba ya saba ba to wannan shi ne za ka iya samun mas'ala khilafiyya wannan ya ce kaza wannan ya ce to iri irin waɗannan masa'il kyau in har kowanne aka yi babu laifi sai zamanto ga abin da ake tahiya a kai musamman ma a ce abu ne wanda daula take tahiya a kai to kawowa saɓanin wannan sai ya zamanto ya zama kina hatsaniya kamar yadda za ka yi yawa da kwai wanda suna da son yawan kawowa kamar saɓani wasu kuma suna amfani da abin da ake cema tabuliyat ka kirkirarwa wata fatawa ko kawowa wata fatawar da za ta saba ma abin da jamhuri suke kai don saboda shahara kan shi ya zamanto an ji cewa ya zo da wani sabon abu ya samu shuhura da wannan to wannan kenan yin haka nan kuskure ne walaikun sa na ya akwai masu can gura ai ana wannan ne shi za ce ga wanda yake jagora kamar yadda kuma kaga in mutum ya samu su kuma waɗannan wanda kowace ƙasa take sawa kaga wani jagora ne amma can akwai kwamiti wanda yake na fatawa kuma kwamitin nan na fatawa kaga yana da jagoran shi kuma mafi yawa su kansu ma wanda suke malaman suna mai da mariki kenan shine wannan shine kuma zaka ga suke hutawa da fatawar da za a tafi akai ga tsari kaza ga tsari kaza to kaga wajibi ne duk wanda zai je shi haji ya bi wannan tsarin da aka gamu hukumar da ta shahi haji da umara ta zamanto ta haɗu ta samar da tsarin ga kan yadda za a tafi ga tsari kaza to wajibi ne kuma ya zama su mutane su tafi kan wannan tsari ke a ganin a samu sabon da annabi ba ba ya wuce ba haka ne gaskiya ne a nan sarkan miliya na na shi sai da na umar eh duka duka ɗaya ne sai dai abin da yake nihi kenan nan gurin sai nuna mai kowanne mutum yayi duk ɗaya ne saboda ba su yi ba saɓani akan shar'anta dukkanin waɗannan ga wanda annabi sai ga kuma wanda annabi sai umarni sai dai kawai abin da kaga tantaunawa take da maganganu ke da yawa akan wanne ne afdalu amma dukkin su abin shar'antawa ne sai dai shi sai dai na Umar shine ya fahimci kamar atimul hajji wal umrata lillah ana nihin kenan kirani kenan ta yanda ba za a samu tahalili ba warwarewa ka gani alhali kuma mai tamattu'i ma shi ma dai itmami kenan shi ma dai ya cika saboda wai ka aikata kamar yadda dai manzala salar sai zamanto ya aikata shine kenan yin cikawa din saboda haka mai kirani zai iya itimamun haji shi ma mai tamattu'i zai iya yi wancan ma zai iya yin wannan kenan wancan wani ijtihadi ne da fahimta na shi sai da Umar Allah kare yarda a gare shi eh amma sun an kai an komo akan wanne ne wanda yake afdal kirani ko kuma tamattu'i kaga akwai sabon da su suke fifita bangaren kirani saboda suka ce Allah ba zai zaba wa manzon shi ba sai ibadar da take fiyayya tun da dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to babu wanda yake a fadar min kuma suka ce kaga ma shi ai mutun yana cikin haram harama shi yana cikin haramin shi har tun daga yin harama bai zaman to ya warware ba hal karshe ya gama to kaga duk mutumin da ya shiga ibada ba tare da ya katse wannan ibada ba ai kaga yana cikin ta to suka kalli iri-irin waɗannan abubuwan suka bibita a kai to wanda kuma suka bibita tamattu iska ce kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai su a shekarar ma umarnin da aka musu na tutturni cewa haka har ma suraqatu ibn malik ya tambaya nan sarsa ali amina hada saboda sahabbai su da kansu abin ya musu girma da farko an ba su zafi da karshe aka musu umarni na wajibi abin ya musu girma kai har ma waɗansu daga cikin su suka ce ana ake minan wa mazakira na ya ƙatur yanzu za mu je mina kuma ya zamanto muna muna sababbin kusanta iyalinmu har ma gabanmu da alamun kenan ba mu jima ba da kusanta iyalinmu ka gani saboda suna ga nauyin abin da kuma girman ke na abu to sun ce sai da na umar yana daga abin da ya kalla kar ya zamanto mutane suna zuwa da iyalinsu ya zamanto dab da shiga mina ma suna kusanta iyalinsu ka gani to wannan abin ne ya tsorata sai ya zaman to yana bada fatawa da wannan amma ba wai don saboda nuni ba akan wancan shine wanda yi ko kuma rashin shar'ancin wannan a yana wannan yana nuni akan wannan sannan wanda yake fiyayye shine da ya tamattu'i kamar yadda manzala sallallahu ya ce la yustaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiya inda abinda na gani karshen lamari tun farko ma da na gano wannan to da ni ma ban koro hadiya ta ba ka gani wala ja'altuha umratan da niyyar hajjin da nayin nan ni ma da na warware na maida ta zuwa umara kuma sayyidina ali kaga shi kuma bai koro hadiya ba sai annabi sallallahu alaihi ya ce mishi shi kuma ya zaman toke sai da na arshi kuma ya koro hadiya kaga abu musa bai koro hadiya ba sai annabsa sai umarce su da yin tamattu sai da na arshi kuma ya koro hadiya amma ya ce ya yi niyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to sai ya ce a'a kai kuma kenan kai kuma sai ka tabbata kenan akan wannan saboda shi bai koro ba kaga shi kuma sai zaman to ya kira ni kamar yadda manzala sa sai ya kira ni kaga su su bin dukkan su sun yi harrama wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yayi sai da na are da abu musa saboda duk suna yama abu musa da ashariya na musa sai tambaye shi to ka zo da hadayarka ya ce ban koro ba sai ce to shikenan ka je ka yi tsawafi ka yi tsayi tsakanin safa da marwa shikenan ka warware ya warware har ma je matar shi ta gyara mai gashin shi takwas ga wata kuma ya je mina ya yi harama da haji ka gani shi kuma sai da na aliyala ƙarin ragarin shi ya koro hadaya tare da niyyar shi niyyar abu musa niyyar shi ne abu musa amma abu musa aka ce ya warware ne ya maida ta umara shi kuma sai aka ce tabbata ya yi shi kuma kirani saboda me yasa saboda ya koro kenan hadiya babu qaulin lahi ta'ala alhajj ashurun ma'lumat baban da zai mana bayani akan fadin Allah alhajj ashurun ma'lumat watanni ne waɗanda suke sanannu kamar yadda a baya kuka bayyana kenan shawwal da kuma zulqada da kuma waɗannan kwanaki goma na zulhijja sai da ya sabani kenan kwanaki goma na zulhijja kaga ya zamanto a daren arafa kafin hudawar alfijir tunda alhajju arafa in har ka samu tsayuwa arafa misali to shikenan falillahi alhamdu kenan sai ka karasa duka sauran kenan ka samu haji amma tuntuna alfijir ya hudu to kaga kenan tsayuwa arafa ta kubce maka ana shara da shi yasa suka ce kenan wannan watannin da ake dararen suna karewa da tara kuma ga watan zulhijja tara ga watan zulhijja kenan kafin hudawa alfijir da daren wannan wa alaikum salam e zai keta saboda ai zai kubce ne matsalan kafin hudawa alfijir go kafin hudawa alfijir da bai huce minti goma ba alhajju arafa ka gani ai daga rukunin shi akwai rukuni na tsawafi wanda daga baya ne zai yi shi ka gani waɗancan abubuwan duka na wajibi da daunan duk zai bari ka kaddara ma a ce ma kawai da ka tashi ma ku samu ba ɗauko harama daga mikati ma da ya a cewa mutum bai ɗauko ba harama daga mikati ƙarshe ko ko a ƙurarren lokaci ne na ka zo ka kayya kayya kayya kayya kawai kafin hudawa alfijir da minti biyar eh ka zo ka kai abin da shi kenan halas wancan ma duka sai ka ba da fida na ketarewarka ana shi a radiyallahu ana hadithu a fil hajji kad taqaddama hadithun ta ya gabata haji kad taqaddama ya gabata wa qala fi hadhihi riwaya a wannan riwaya tace kharajna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzon sallallahu alaihi wasallam fi ashhurul hajji a watanni na hajji kaga hadisan hajjin maza suna ambata mata suna ambatawa saboda maza da mata haka ake tsaya man amila salih min zakarin a unsa kenan bai kamata mace ta mai da kanta kawai yar dafa abinci da zama da kallon tele da abin nan ita ba ta da ruwa da tsaki a haraka wanda yake na addini kaga wannan kuskure ne kuma zaki mai da kanki ne baya yanda maza suke gurin jannatul firdaus akwai mazaje kamuna min rijali kathirun wa lam yakmul min nisa illa asiya wa maryam wa wa daga inna fadl aisha alal nisa ka fadl sarid ala sa ala sa'ir at'am to kaga bai kamata ba mace ta zamanto ta ja da baya ya kamata ta yi duk kokarin da za ta yi ita ma zamanto tana da masaniya akan ilimi na addini da kuma tsayuwa da jajirce akan bautar Allah dan saboda ta samu kolin matsayi a lahira kuma ta samu albarka ta duniya kafin albarka wacce take ta lahira karaina ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashhurul hajj wa layali al hajj da darare na hajji wa huramil haji da kuma gurare harami na haji fa nazalla bi sarif sai muka sabka sarif qalat tace fa kharaja ila ashabi manzo Allah sai sai fita cikin sahabbai lokacin da muka sabka a sarif wanda nan ne al'ada ta zo mu Aisha fa bi bi bi bi sarif qalat tace fa kharaja ila ashabi sai fita cikin sahabbai fa qala yace man lam yakun ma'a minkum ma'ahu hadi wanda bai koro hadiya ba fa habba an yaj'ala umra yake son ya mai da umara ya ta matu'i falefa kaga kamar zaɓi ne ba da wanda bai koro hadaya ba fa habba sai yake so kaga an bashi zaɓi ko to falefa shi kenan ya ta matu'i a karan farko kenan wa man kana ma'ahu alhadi amma da ya koro hadaya fala shi kuma bai da wannan dama ke qalat tace fala akul biha wani sai riko da ita wa tariku laha min ashabi wani kuma ya bari kenan wani ya riko da tamattu'i ya zamanto kenan umara kan wani kuma sai bari kalar ta ce fa amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabi amma maki da wasu daga sahabban shi fakanu ahli quwwa sun kasance ma abuta himma wa kana ma'ahum al-hadai tare da su su sun kado da hadayensu ba lam yaqdiru ala al-umra kaga ba su da ikon warwarewa su mai da umara wa zakara baqil hadith sai ambata kingin hadisi kyau wanda ruwaya ta muslim ta ce qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 madina min dhulhijja annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zulhijja da kwana hudu au khamsin ko kuma kwana biyar biyar ga zulhijja ko kuma hudu ga zulhijja fa dakhala alaihi wa ghadaba sai shigo jena yana fusace fa qultu man aghadabaka adkhalahu Allahu an wa ya fusatar da kai Allah shigar da shi wuta ka gani sai ai kaga a baya ma wani da yama Aisha wannan da yama Annabi sallallahu alaihi wasallam ai Aisha ta faɗi wannan da yace assalamu alaikum tace wa alaikum assalam walla'ana ka gani a ka'ida ita mace inda mijinta ya juya ta yana in yana kuka ta yi kuka yana dariya ta yi dariya yana da kaga abin da yake kayan sabani sai miji ya shigo ran shi ɓace ita kuma ta dinga shin dadi ka gani to kaga da koi matsala bai kamata ba ce kiran shi ɓace ke kuma kina nuna ko kina son ki nuna farin cikin ma sai zaman to an ga sabanin wannan ka gani ko kuma misali ta dinga muwalati da maƙiyan mijinta kaga shi ma wannan kuskure ne a ce ga wasu wanda akwai takon saka kuma ita kuma ya zamanto tana bangaren su kaga wannan kuskure ne shi ma wannan ko abin da yake na ra'ayi ne ko abin da yake na ra'ayi ne kaddara ma a ce siyasa kawai barzin da mijinki yake kina son zaman lafiya ke ma ki so da ai samun naku shine namu tunda har ka dan samu samu ne ka gani kenan inda zai samu ke ma kina nan amma ga farfin shi ke kuma ki balle kamata yi kyallan farfin da ba na shi ka a ganshi a gida kake saba mai so da ka a samu sabanin ra'ayi da abin nan min zulija fargar ala fa'ul mana ara kala hulla hulla a wala sha'irta ba matsala a ka'ida duk lokacin da ake karatu ina jin na taɓa hudu dama in dai muna karatu to da kwai gaban da ba a katsewa ana gabatar da sama za a kawo na dai in ba a kama amma in dai an kama to kawai sai dai a yi haƙuri kuma duk ranar da ake yi dama akwai ka'ida na wani ƙari wanda akan yin haka na insha Allah barakallahu fikum na hudu dama a baya ya yi siya mai ishara insha Allah yawa kenan ba da gana ne ba kuntu ba ta ce a ma shi urti ne amartu nasa bi amrin ba ki san ba na umarci mutane da wani abu idza hum yataraddadu amma kuma suna kai komo akai kaga hadisin bukhari a halu min ihramikum yace ku warware waja'alu allati qaddamtum biha mut'a duk abin da zo ku maida ta matu suka ce ya zama maida alhali kuma sammai na hajjar mu mun ce haji yace if'alu ma aqulu lakum ku yi abin da daga falaula an ne suqtul hadiya kai ni ma ba dan na koro hadiya ba la fa'altu mithla alladhi amartuku da abin da na sa ku nikin ma shi zan yi walakin la hillu minni haramun hatta yabluga alhadiyu mahallahu fa fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaman to ya aikata wannan kaga wannan ahili yake cewa manzo Allah sai ya umarce su kuma umarnin nabi umarni ne na wajibi da farko kenan umarni ne wanda yake na zabi amma daga baya kuma annabi sai musu umarni wanda yake na wajibi kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace adkhalatul umra fil hajji kenan lil abad al abad kamar yadda suraka ya tambaye shi dan she a wannan shekarar ne kawai ko lil abad yace a lil abad al abad kenan ha abada ne tuttur abin da muka wadi ya zama daidai Allah ya tara mu cikin lada Allah subhanahu wataala gafarta kusafuran mu ubangi subhanahu wataala sun ya albarka a cikin abin da muka ji ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala yayi damuwar to bara sai daga baya kenan sai a dinga yin wannan insha Allah zai bara ya kuma abinda muka wadi da Allah ya tsara mana da wanda su cikin damuwa Allah subhanahu wataala yayi yan uwan musulmi da suke cikin halin tsanani a ko ina ko dai na ya kukuna da rashin aminci a kasashe Allah ka musu aminci da zaman lafiya wanda suke cikin damuwa da kunci da tsanani Allah subhanahu wataala muna tawassuli da sunayen wanda suka kai musu kawo da kyau da sufofin kamar ɗaukaka Allah subhanahu wataala yayi wanda ba su da lahiya Allah ba su lahiya wanda suka riga mu Allah subhanahu wataala musu jin kai da rama Allah ya ma rayuwar mu albarka ya ma neman ilimin mu albarka ya ba mu ikon yin komai da shi ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا لنار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Thank you.